الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ومسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أول الله سبحانه وتعالى دي حد أموانا لانا تعالى ربا domin ci gaba da littafin muna shabibiya wanda yau 11 ga watan rabiul awwal hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1400 da arba'in da biyu daidai wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin wannan darasi namu na cikin shaɗibiya shine darasi na goma sha ɗaya za mu tashi wafir a wa ƙabla wa ba'ad alharfi ati bi kulli ma ramaltu bihi fil jam'i in laysa mushkila kada mu manta can baya kun san galibi shaɗibiya baituttuka suna da alaka da juna can farko farko yace ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilan al-manzumi awwal awwalan sai ce wa min ba'd dhikri al-harfa usmi rijalahu matatan qadi atika bil wawi faisala da yace ja'altu abajadin ala kulli qari'in mun sanya harufan babbaku a kowane qari'i kan kumanta mun ce ramzi dai mana kala nawa ne kala uku yayi mana ramzi da harufa ɗaya-ɗaya da ƙari'ai da rawuyai alhamza tana nuna nafi'u ba'un qalun jimun warsh dalun ibnu kathir ko ha'un bazzi zayun qumbul sannan ha'un ibnu kathir ta'un duri ya'un susi kafin ibnu amir lamun hisham mim ibnu zakwan haka yazo har ƙarshe ko to wannan kaga ramzi na farko kenan sai kuma ramzi na harufa da yake nuna sama da mutum daya kaman me kaman fa'un kufiyun shinun hamza da kisa'i kha'un alqurra'u saba ma adana fi'an wa haka za da walaika kaga wannan harafi ɗaya ɗaya ne suke nuni zuwa ga ƙari ai da yawa sannan sai zo yi mana rumuzul kalimat shi kuma ramzi na kalmomi wanda da kaga kalma ita kuma tana nuna mutum biyu zuwa sama misali haq abu amr da ibn kafir suhuba hamza da kisa'i da shu'ba sihab hamza da kisa'i da habs sannan menene nafar ibnani wa abun haka ne ko ibnani wa abun malam mansur menene ibnani wa abun eh nafar muka ce nafar tana nuna ibna ne wa abin yawwa ibn kasir ibn amir saiwa a zai abu amur kawai in ka ce ibna ne wa abin kaga ba kaga nafar kenan ko to kaga wanda in muka duba duka wato ba wannan kalmomi ne ba harufa ba to wannan su ne abuwa guda uku to can da farko sai ya rizimta ma kansa yake cewa wa min ba'da zikril harfa bayan na ambaci kalman alqur'ani wanda aka yi sabani usmi rijalahu to sai in ambaci mazajen da so karanta ma'ana ya nuna mana ba makawa in dai ramzi ne da aka yi da harafi ko na mutum daya ko na mutane da yawa to ba za a taba ambatansa ba kafin ayat qur'ani dole sai ayat qur'ani ta zo sannan ya zo mun fahimci wancan to nan sai ya kawo mana shi kuma wani ƙarin bayani akan akan wancan sai ya ce wa qabla wa qabla wa ba'adal harfi anan wannan zai dauki ma'ana biyu ko dai mu dauki ma'ana ta farko wa qabla wa qabla al harfi wa ba'da al harfi tunda kaga nan sai ka kaddara tunda mun ce abubuwa da suke na jihad a sita duk tulazimul idafa qabl ba'd fawq taht amam khalf wannan duka tulazimul idafa zukirat aw aw lam tuzkar dole to kaga kenan wa qabla al harfi wa ba'da al harfi kafin kalman alkur'ani tunda ka san alharf yana daukan ma'anan kalma ta qur'ani kamar san da muka fada za ce hadha harfu nafi hadha harfu ibnu kafir to wa qabla kalimati alqur'an wa ba'daha ati bi kulli ma ramastu bihi fil jam' ma'ana in na ga dama kafin na ambaci kalman alkur'ani sai in ambaci wannan kalma ta jami in na ga dama kuma sai na ambaci kalman ta jami sannan yin ambaci kalmar ƙur'ani kaga ya saba ma wancan wancan ka'ida wa mai ba da zikirin harfa usmi rijalahu to amma wannan ko dai kafin kalmar ƙur'ani ko bayan kalmar ƙur'ani in ya ga dama ya ambaci na jami'i sai ce wa qabla wa ba'da al-harfi ati bi kulli ma ramaltu bihi fil jam'i idan laysa mushkila sai ba wata matsala a cikin wannan wannan ita ce ma'ana ta farko ko to to akan haka da za a yi sa'a waccan ka'ida da muka sani wa min ba'da zikirin harfa usmi rijalahu ina sake mai tadan abin da ya zo da fahimci abin da ke so in ce in ramzi ne na ifradi ba za a ambace shi ba sai an ambaci kalmar qur'ani wa maliki yawmiddin rawihi nasir kaga sai da kawo maliki yawmiddin sun aka ce rawihi nasir to amma yanzu da yace wa qabla wa ba'da al-harfi akwai lokacin da kalma ta infiradi za ta goyu a wajen kalma ta jami'i misali wa haqqu nasirin kasru wawi musawmina muna da musawwi da musawwa wa haqqu nasirin suwane ne haq ibn kasir abu amr nasir qasim kaga sai yace kasru wawi musawwimina kaga anan da haqqu da nasir sun yi kasra suka ce musawwimina to yanzu idan muka duba inda a ƙa'idar sane waccan nasir ba zai taɓa zuwa ba kafin kalmar ƙur'ani to amma duk lokacin da aka samu ramzi na kalma da ramzi na harafi to shi ramzin harafi taba'un ne ita waccan kalma ta jam'i ne in ya zo kafin su zamo tare in ya zo bayan su zamo tare yanzu misali wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama sai yake cewa rama suhbatun filisra rame suhba suke karantawa rama yawa wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rame suhba hamza da kisa'i da shuba kaga nan ne ya fara sai da ya soma ambato kalmar qur'ani sannan sai ambaci wannan wannan kunga mai ya kasance kenan wa qabla kalimatul qur'an wa ba'da kalimatul qur'an ati bi kulli ma ramasu bihi fil jam'i ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu yana nufin ramzi na kalma da ramzi na harafi to in ya ga dama zai iya kawo maka harafin kamun kalmar ko ya kawo maka kalman kafin harafin misali muka ce wa haƙu nasirin yanzu wani aka fara an fara jami'i sannan abin nan to sai ka sai ce wa hukumu sihabin kasuru hamzati da'ana nan kuma aka fara harafi sannan abin nan kuma yi wannan ma'anar guda biyu to saboda kwarewar sarhibahullah wanda suka bibi sha ɗibiya suka ce duk wannan abubuwan yayi su ma'ana in ka bibi sha ɗibiya sai ka samu wata kalmar ta ƙur'ani sai da ya gabatar da ramzin jam'i sannan ita wata kuma bayanta sannan akwai inda zaka samu ya gabatar da ramzi na harafi kafin na kalma wani lokaci kun bayan sa duk qur'ani sai da ya bi wannan babu inda bai yi ba a ciki to mun fahimci wannan ko ina jin na rubuta mana wasu ƴan misalai misali yanzu kun ga nan ko da yake ma na ma dai kawo misalan kawai shikenan ko ne ina ga yayi kun ga anan wa haqqu nasirin da muka kawo na farko harafin ramzi na kalma ya riga yi me ya riga yi na harafi sannan kuma sun riga yi kalman qur'ani sannan wannan wa hukumu sihabin ramzi na harafi ya riga yi na kalma kuma su riga yi kalmar ƙura'ani rama su mutum da na kawo kaga ramzi da shi kuma na jami'i a afuwan da kalmar ƙura'ani ya ta riga yi ramzi na jami'i mun gane ko ta saboda ka biya nawa a kowane ya riga ya yi Allah sadi ana tare da mu to shi kenan to to sai ce wa saufa usammi حيث يسمه نظمه به موضحا زيدا مؤما ومخولا yace wa saufa usalli da sannu zan ambata suna haifu yasmahu nazmuhu a inda waka ta bada dama bihi to wannan da yace wa saufa usammi haifu yasmahu nazmuhu bihi wannan zamirin guda biyu game yake komawa ko dai ka ce ya ƙudu ilal musamman mafuhum fi ƙaunihi usanni kenan kamar wasaufa usammin musamma to sai ya zama wannan haisu ya samahu nazumuhu kenan nazumul musamma bihi kenan bil musamma har yanzu da za su iya komawa zuwa gare shi ko kuma cibihi din ha'un ta koma akan akan shi annazam din kenan nazamun nazim eh yawa eh wannan wakilin suna sai kuma akan shi nazam din to abinda da yake so ya ce mana da sannu usan mizan ambaci sunan ko dai qari'i ko rawi haythu yasmahu nazmuhu a inda waka ta bada dama to kuma masu bibiya suka ce wannan ƙari'ai su bakwai da rawuyai goma sha hudu in kaɗa nawa kenan ashirin da ɗaya ba wanda bai ambata ba ba wanda bai ambaci sunansa ba a cikin sharibiya ya ambaci nafi'u ya ambaci kalun ya ambaci warsh ya ambaci ibnu kathir ya ambaci bazzi kumbul ya ambaci kowa to sannan usammi din tana ɗaukar fuskoki akalla guda biyu guda uku ko dai sunan yanka kaman wa naqalu ridan annafi'in kaga nafi'u ambata su karara ko kuma ya ambaci menene alkunya wa dunaka al-idgam al-kabir wa qutbu abu amr al-basri ko kuma nisba kaman kace kufiyun wa tasaluna fa'u khuffifa ko da yake anan al'asiri mace wa kufiyuhum wal madini wa nafi'un ulubi tiba'il khatt fi fi alwaqf alibtila kage ce wa kufiyuhum kaga nisba ce zuwa ga abin nan wal madini wal madini kaga shi ma nisba zuwa ga abin nan banu mazan wa nafi'u shi kuma suna karara sai ce ulubi tiba'il khatt fi alwaqf alibtila to saboda haka kowanne ko dai suna karara ko alkunya ko kuma nisba ko ne zai yammata sai yace mudihan bihi wannan mudihan hal ne na lamirin da yake cikin usammi kenan halata kauni mudihan bihi halin kasancewa shi wannan ƙari'i ko rawi in fito da shi karara mudihan jidan mu'amman wa mukhwala wato irin bayyanar wuyan dan gwaggwanni dan innoni wannan wata al'ada ce ta larabawa su larabawa a jahiliya duk dan gata wanda yake babbanninsa masu kuɗi kawunansa masu kuɗi to za a dinga yi masa wato ainihin ruwan abin ratayawa na zinare sarkoki yawa to da an zo taro kawai da kaga dan gwangwanni da kawunnai ba sai an faɗa ba ba gwargwadon arzikin danginsa gwargwadon sarkokinsa kowane suna kokari su ga cewa lalle sai sun kyautata Allah ya ji kan mus'ab bin umair radiyallahu ta'ala anhu kaga dan gata ne na ji da fada a lokacin jahiliya matasa irin sa ba dan gata kamar sa in ya shigo taro shi zaka gari da awarwarori da sarkoki na gulagulai saboda bangaren babansa da babansa duk masu kudi ne amma lokacin da ya shigo musulunci me ya faru Allahu akbar Abu Hudu gashi nan an kashe shi ana neman likafani bai isa ba Allahu akbar to a takaita dai wannan al'ada ce ta jahiliya ya faɗa ma'ana yadda ka san a cikin taro da ka zo zaka gane wannan dan gwaggwanni ne da innoni to zan ambaci kare in ba yadda ba zai dauki ta kawai ka san shi ake nufi yanzu in ka ce wa naqad ridan ridan an lafi'in za a ce abu amr ake nufi ah abinda kawai an san lafi'in ake nufi to mun gane wannan to to sai ce wa man kam wa man kana za babin lahu fihi madhhabun fala budda an yusma fayudra wa yuqala to wannan ya wajabta maka kansa wannan yace wa man kana za babin lahu fihi madhhabun to duk wanda ya zamo ma'abucin wani babin da matafiyarsa ce abinda aka ambata a wannan to fa la budda an yusma anan ba wani lamirin suna ba wani abu kar za a ambace shi ko dai sunansa ko alkunyarsa yanzu misali in muka duba wadunaka al-idgam al-kabira wa qutubuhu abu amr wa gallaza warshin fataha lamin lisaniha wa rakka warshin kullu ra'i kaga duk tunda su kadai ne yawa menene abin nan duk dai ga sunan babubuka ba kawo mana waɗansu misalan wa hamzatu inda alwaqfi sahala hamzahu idza kana watan aw tsarafa manzila kaga sai ce wa hamzatu inda alwaqfi saboda babin sa ne amma wani yazo musharaka da shi ne to shine abul bab mun gane ko to dan saboda ka duk wanda yake da wani babi da ya zama mazhabin sa ne shi kadai duk da ai samun wani masa musharaka to wannan ba makawa zai ambace shi da sunan sa karara ko alkunyar sa ko lakabin sa dan a san shi to sai ya ce a hallat falabbat hal ma'ani lubabuha wa sugtu biha ma saga azban wa salsala to saboda haka sai kice wa ahallat ita wannan wato kaman ya dan zuga ta haka eh yace ahallat ita wannan waka ta sa kaman taye kuwa ta daga sauti kamar tana cewa ya ku ma'anoni ku zo ina neman ku falabbat har ma'ani duk ma'anoni ga baki ne suka amsa suka ce labbaiki labbaiki labbaiki shi za ce falabbat har ma'ani to ma'anonin ma ban daga bagari lubabuha wanda suke tsantsa wanda aka darje dauka ji suka kaza allubu shine yanzu kishir yawa to shine yake lubabuha sai yace wasugtu biha kuma ni wato kaman kaga siyaga kaman kira kira wato ma'ana na inganta na inganta fiha a ciki ma saga wato abinda zai dadada kaga ya kace saga sharabu wato ma'ana abin sha wanda za a sa a baki a haɗe ya dadada ma'ana ya zabi kalmomi masu daɗin fada wanda ba za ka ji wani taƙidi ko wata wahala ba ko wani abu wato sumul eh saboda haka wasuktu biha ma saga azban wa salsala mai dadi a baki mai saukin wucewa a makogaro to shine abin da yake cewa ita wannan wato za ka ga daga cikin abubuwan da sai ka ga yana kawo kalmomi da harufa makusatan juna kaga wa subtu kaga bisan ma saga bisin kaga ma'anonin su daban-daban to sai ce wa fi yusri hatta taysiru rum tukhtisarahu fa ajnat bi aunillahi minhu mu'ammala yace wa fi yusriha wato a cikin sauƙaƙewar Allah ga wannan waƙe da lai at-taisiru rum tuqtisaruhu littafin at-taisir shine ne nufin da takeice shi mun ambata tun a muqaddim mu ta farko Abu Amr Dani rahimahullahu ta'ala yana littafi at-taisir fi qira'ati saba wanda shi rubutun zube ne abu abu amr dani ya rasu 440 mu ambata a wancan lokaci to yake cewa a cikin taimakon Allah da sauƙaƙewarsa at-taysiru rum tuqtisaruhu littafin taysir ne nufin in takeice shi yace fa ajnat ita wannan waƙe tawa kuma sai ta bada fa'ida in aka ce adanatin shajara wato a'afat ukulaha bil kasara eh wato kaman bishiya sai kwatanta ta da bishiya ita wannan wagar fa ajanat bi aunillahi kuma kaga mutanen kirki ko ga Allah ake dangantawa sai ce fa ajanat bi aunillahi sai ta bada fa'ida mai yawa da taimakon Allah kuma shi Allah minhu mu'ammala duk wani abin da ake nema ake buri to daga Allah yake ko wannan mu'amala zai zama fa'uli na fa'ajanat fa'ajanat mu'ammalan bi aunillahi sai ta bada amfani mai yawan gaske wanda ake buri da taimakon Allah mun gane wannan shi ma ko to wannan kun ga abin da ya samu ke tafi ai ba wasu ka'idoji bane eh ballantana a ce abin da to sai ce wa alfafuha zadat bi nashri fawaidin falaffat haya'an wajhaha an tufaddala yace wa alfafuha anan sai yake kwatanta wannan wakar da wani lambu mai dogayen bishiyoyi wajen natin alfafa kaga alfaf wato dogayen abubuwa wanda sun inuwance wuri to sai yace wa alfafuha dogayen bishiyoyi masu inuwa na ita wannan waken tasa zadat bi nashri fawaidin ta daɗu ta fifici shi a taifir da ya ɗau'in su fa'idodi ma'ana kama yana so ce maka a cikin wannan waƙe nawa duk da a taifir can ya ce taifirin rum tukti sarahu shi ya nufin ya taƙaice a waƙe to amma kuma ta fi shi wa'in su fa'idodi misali kaga za mu zo babi na makarar huruf gabaɗin kanta a tasir babu makarar huruf to amma shi ya kawo babi na makarar huruf wato zaga wata bara a ta ƙwarewa ta mutumin nan in ka zo makarar wato yadda ya waƙe ya waƙe wato ainihin harufan kuma sai ya dunga dawo da makarar wato ya ambata harufan kafin makarar kuma sai ya dunga dawowa baya abu na farko ga na farko haka ne za mu zama ga yadda insha Allah ta'ala to yake cewa zadat bi nashri fawaidin ta dadu a wajen yada faidoci amma sai yace falafat wajaha haya'an amma saboda kunya sai ta dullube fuskarta an tufaddala kada a fifita ta akan mai gidanta eh kada a fifita ta akan atesir eh ma'ana dai duk da ta daɗo to amma shi bai yi da'awar cewa ainihin kuma ta fi a tesir ba wannan kawai dole saboda ladabin yawa abin da allahik ga asabik yawa to sai ke cewa wasammaitu ha hirzan amani tayammunan wajahat tihani fahalihi mutakabbala sai ce wasan maituwa hirzal amani ta yammuna sai na sanya mata suna mazubin ma'anoni akwatin ma'anoni hirz shi ne duk abin da za a ɓoye wani abu a ciki a hirz duk komai abin da za a yanzu misali mu ce garke hirz ne na dabbobi ajihu hirzi ne na kudi daki hirzi ne naka hirzi ne nawa yanzu ba ana cin mutum ya saci kudi a hirzi mara biyu ku ne fukawa yanzu mutum ya zo da dubu ɗari sai ce bari dan aje nan kofa gida ya dan shiga ya fito sai bara zo ya dauke za a yake masa hannu ba za a yake masa hannu ba tunda ba hirzi bane kofa gida ba hirzin kudi bane ba yawo sai dai a dan zanzane shi a masa ladabi a karbe ko? to a nan sai masu sharhi suka ce wato ashe tun ma kafin yi waken tun ma kafin yi domin fata ta gari sai sa mata suna hirzul ma'ani wato eh hirzul amani kai wato hirzul amani ta zama mazubi ne na dukkan burace-burace duk wani burin da kake da shi a cikin kira'atu saba'a to kawai za ka same shi a cikin wannan littafin eh wani lokaci magabata sukan yi sunan wani abu da suke so sai kafin magabatar da shi eh to saboda haka ita wasammaituha hirzal amani wasammaituha hirzal amani na ambace ta da suna mazubi na ma'anoni na annabu da ta burace tayammunan domin neman albarka ma'ana domin fata ta gare wajahat tihani attahani kuma fuska ce talale maraba wato ita ba ta shan kunu ga ɗalibin ilimin da zai tau kawai tana maka lale maraba eh tana maraba da kowa eh lale maraba ala wasu halar eh nan fahanihi sun masa fasara guda biyu ko dai fahanihi ma'ana tarafak biha ka bi ta a hankali kada ka yi mata garaje tun da ita ta sakan maka fuska ba da shakuri wato kai maka fita a hankali dake dake ka bar abubuwa ko dai ko kuma wannan ma'ana ta farko kenan ko ko fahanihi ma'ana uqudum ma'aniha to kai ka nemi ma'anonin ta tunda an ce mazubi ne na burace burace to kai ka nemi waɗannan ko dai ka ce mutaqabbila ko mutaqabbala mutakabbila halata kaunika mutakabbilan lahakai ko kuma su burace burace mutakabbala halata kauniya mutakabbal kun ga isin mafa'ul to ina ga sai mu bari haka haka ne malam hasan eh wa alaikum salam eh eh ai malam mansur in ka kula da maganar mun ce ramzi kala uku ne akwai ramzin haruffa ɗaiɗai da ƙari ai ɗaiɗai ko da rawai ɗaiɗai na kawo misali alifun nafi'u ba'un ƙalun jimin warshe har zuwa ƙarshe to sannan akwai ramzi na harafi da yake nuna sama da mutum ɗaya kaman me kaman sa'un tana nuna hamza asim da hamza da kisa'i kaman shinun tana nuna hamza da kisa'i su biyu kaman me kha yana nuna qura'u sab'a banda nafi'u kaman me eh kaman zal tana nuna kufiyun da ibn amir kaman ghainun tana nuna kufiyun da abu amr kaman wa sarna kufiyun da ibnu kasir kaga duk kowane harafi ɗaya ne amma kuma ga wanda yake nunawa kashi na nauke da na biyu sai kashi na uku shi kuma ba harafi bane ba kalma ce da take nuna ƙari'ai kaman haq abu amr da ibnu kasir nafar ibnu kasir ibnu amir abu amr kaman sihab hamza da kisa'i da hafsu suhuba hamza da kisa'i da shu'ba kaman me mun faɗi haka yau kamar hirmi kaga ana nufin nafi'u da ibn kafir kamar hisan kaga kofiyun da nafi'u to kaga wannan duk kalmomi ne wanda suka nuna me wanda suka nuna abin nan wace ce nafar nafar yau da na ce maka nafar na ce ibnani wa abun me ake nufi da ibnani wa abun ya'ya biyu da uba wato kaga ibn kasir ibn amir abu amr to su nafar take nunawa
ma'ana wata lokacin
a'a da kaga nafar kawai tana nuna abu amur da ibn amir da ibn kasir da kaga nafar to shine nace maka ma'anan nafar shine ibnani wa abun waina dunkule maka ne a'a ai ba za ka ga atan ciki ya rubuta maka ibnani wa abun ba yawwa shine abu to da kaga nafar kawai shi kenan su take nuna to alhamdulillah yan uwa kamar yadda muka gani alhamdulillah ka'idodi da abubuwa ya nunnuna mana su abinda na manta ban yi bayani ba kila wani zai ga kaman malam shatibi ya maimaita wasu abubuwa ko kamar ya toka warware yanzu ku koma su baituka ku kalle su yawwa baiti da ce wa akhaitu bainan nuni waliya wa fatihim wa kasrin ko nan me aka nuna an nun an sa alaka ko kishiyantaka juna tsakanin fataha da kasara kun fahimci wannan to shikenan fataha da kasara ku rike wannan baiti na gaba sai ya ce wa haifu a kulu don muwar rafu sakitan fa gairu mu bil fatihi wan nasbi nan kuma an yi mai an kula alaka tsakanin dhamma da fataha kun bai mutu wannan kun ga dai fataha ko to sannan kuma abubuwa ne guda uku nake so in to shi kenan dai yawwa wa haifu jarar tariku nan za mu fara ku kalle shi ya ce wa haifu jarar tariku gaira muƙayyadin kaga sai sai huwal fatuhu wal iskanu akahu yanzu me aka nuna anan fataha ta zamo abokiyar sukun ko kishiyar sukun an gane wannan baiti da ya biyo da ya ce wa akhaitu bainan nuni wala wa fatihim wa kasrin kaga anan fataha ta zama mai kishiyar kasara to sannan baiti na gaba yace wa haifa aqulu dhamm wa rafu sakitan wa ghayruhum bil fatihi wan nasbi kaga nan kuma da dhamma da fataha in kun kalla fataha ta zama kishiyar daure fataha ta zama kishiyar kasara fataha ta zama kishiyar dhamma to kida ya kamata wani ku a ce yayi to ya za a yi a ce haka maganar ita ce duk wata gabar da fuskar da za ta dauka ko dai fataha ko kuma kasara to kishi ya fata shine kasara misali inda yake cewa wa inna dina bil fatahi rufila inna dina ya kisa iya karanta anna dina ko to yanzu wannan alhamzan banda fataha da kasara za ta dauki wani abu za ta dauki wani abu kawai nan qira'a da'iratun bainal fatahi wal kasri kawai to to inda kuma qira'a take daura ne tsakanin sukuni da fataha to nan ma sun zama kishiyoyin juna inda ba za a taba kawo asara ba kasara ba yanzu misali wa arna ba ba shi ba wane ne muka kawo abin nan ku kawo mana misali kishiyar yawa kaman ma muhayyid jarat tahriku gairu muqaddam huwa al-fatuhu kaga al-musi qadruhu qadaruhu kaga yanzu dalin din nan qira'an nan tana zagayawa kawai tsakanin me abu biyu sukuni da fataha ba maganar kasara to kaga nan dole sukuni shine kishin fataha to wa idh yarawna liya'u bi-dhammi kullila kaga yurawna yarawna kaga ya'un anan abinda zai kai kawo kawai tsakanin fataha ne da zamba ba maganar sukuni ko kasara to kaga nan tunda alqira'atu alqira'atu taduru baina dhammi wal fatahi to nan sun zama kishiyoyin juna kun fahimci wannan in baka fahimci wannan ba sai ka dauka ya za ya ce yanzu fataha kishiye sukuni ce fataha kishiye kasara fataha kuma kishiye bamba to wannan shine abin da nake so ku fahimta mun fahimci wannan to yanzu alhamdulillah tunda mun gama da wayannan dan Allah abin da ke ba mu shawara yanzu fa za mu shiga karatu ga dangadan rumuz din nan in dai muna so mu risha dibe na wala sai mun haddace su sai mun haddace rumuz din nan kawai da an faɗa ramzin nan kawai ka san wane ne ramzin nan ka san wane ne yanzu tunda mun kusa mu je isti'aza duk wannan kaman wa'azi da nasiha sauran baitukan ne in mun zo ko dai mu raba su bi ina jin baici nawa ne ya rage ba ba za su kai 20 da nawa 24 to in mun zo ko mu yi 12 biyu rana ito mu yi 12 in Allah kai mu wacin 12 tunda ba wasu ka'idodi bane to a iya bakwai bakwai ba kome mun sha biyu kawai za mu iya sha biyu eh suna da tare da gaske eh a'a abinda yasa kawai ba za mu ai dakta ba za mu yi takadiri da ku ba yawa an ce abda'ifu amiru abda'ifu amiru rakabi to alhamdulillah dai wannan shine Allah ya sa mu dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh